إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغضري لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالظفر أتتن آية Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hore mu da mu istighfari mu tuba zuwa ga Allah gabaki ɗaya ya ambace mu muminai istighfari abu ne mai girma kamar yadda muka fara ɗauko bayani shine amanar da ta rage mana Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo a hadisi ya sauka mana da amanoni guda biyu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim ubangiji bai kasance musu azaba ba kana cikin su kafiran maka suna cewa azaba ta sauka ma Allah ya ce yan wayo kenan kana cikin nasu azaba za ta sauka su bari in tafi da kai bai ma nazhaban nabi ka ko fa inna min al mujrimina muntaqimun in na tafi da kai yanzu ne ba sai sun faɗa ba ma daga gaba gida Allah yakan kare gida ɗari albarkan wa gida guda ɗaya mun karanta wannan hadisi Allah ya kan kare jama'a ba kabari ɗari albarkar wani kabari guda ɗaya da ka ake son abin ne mutane a wajen wani bawan Allah ga baki ɗaya saboda wani bawan Allah Allah ya kan kare gari ya kare al'umma ya kare kaza ga baki ɗaya to to wannan kenan to idan a imanin ko a iya ganin idan mu cewa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi baya cikin mu Allah ya kiyaye muminai Allah ya samu daga cikin muminai ya samu daga cikin arifai wa alamu annafikum rasulullah musamman da Allah yana nan cikin ku wannan bishara ce kuma ga arifai kuma ma min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum to wannan sai musamman da Allah yana kusa da mu yana tare da mu sallallahu alaihi wa sallam sai alheri ya faru komai ya faru duk gaba ki daya to wannan kenan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din nan na a duk tajalliyatin sa shine sallallahu alaihi wasallam shi fasa da ismin sa da zatin sa shine sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to idan a haukan mu ai baya tare da mu ai ya rasu sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce to ga istighfari na na ba mu ai shi ma dai hadaran manzon Allah bai sallah alaihi wasallam kuma kana Allah mu'azzimahu wa hum yastaghfiru to kuma yanzu in suna yin istighfari Allah ba zai azabtar da su ba duk ba da ake ba don wannan zamani zamanin istighfari bane zamanin koma zuwa ga Allah ne wato koma zuwa ga Allah to da rana ɗaya ma duniya ba ta zauna ba duk duk gabaki daya to wannan kenan to wannan ne amanoni yanzu wannan ita ce amana da ta rage mana duk gabaki daya to kuma shi istighfari wato abu ne larur dole ne a yi shi listidirar wa zaruriyun listidirar alkhairati saboda mu sauko da alkhairai mu bubugo da alkhairai duk mutanen da suka san alkhairi ya game su to su yawaita istighfari alhissiyatu wal ma'anawi shi ko alkhairi na nasarari arziki karfi lafiya duk dai wani alheri na sarari da aka sani wani ma'anawiyatu da alheri na badin albidayatu fil nihaya wal nihaya fil bidaya kamar yadda dai muka bayani jiya da gaba daya bidayar fuqara ila Allah bidayar sufaye farkon arifai istighfari su tuba daga zunubi su tuba daga kansu ma su tuba daga komai sai hadaran Allah tabaraka wa ta'ala kuma shine karshen ba ne duk baki da shine karshen ba duk baki da to istighfar nan zai wanke su ya gyara su ya shigar da su hadaran Allah to dan haka faqul tastaghfir aya ta ce faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yusil sama alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara fa qultu sai na ce istaghfiru rabbakum abinda annabin su ya gaya musu kenan shehu jana abul abbas radiyallahu anhu yake ta abin mamaki annabi nuhu ya gaya jama'an sa su yi istighfari suka yi ku fa ku dinga yi dari ta fa dari amma ga talatin nan cikin wazifa dan ya zama dawwamamme kuma saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun bawa jama'a annabi nuhu kunya ba mu wali ne ma ya kore mu mutun kai kuma muna yi su ba annabi ne ya kore su ma su dinga yi suka kasa duka baki aka sun ji kunya ko sun ji kunya to annabi nuhu na kore su yi su yi fari Allah ya gaya mana a bakin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ku nemi gafara ubangijinku innahu kana gafara ubangiji mai yawan gafara ne yursilis sama alaikum midrara sai Allah ya aiko muku da sama ta dinga yi muku ruwa yankewar ruwa fari ga baki daya daga cikin zunubi duk ga baki daya to istighfar yana daga cikin abu mai kawo ruwa duk ga baki daya na zahiri da na batini da madadin ma da komai istighfar yana daga cikin abu mai kawo shi wa yumdidukum bi amwal sai Allah ya dade ku da kuɗi kuɗi ya zo duk abin da yake kawo kudin nan ku samu tattalin arziki ya karfi ku samu mai ku samu kayan abinci komai ji ya samu wabani na ya'ya su zo mutum ya ga kudi a jaka ga abinci ga kara shi kenan sai aure ga gida ga wai shi kenan sai kuma aure sai iyali kuma duka baki da wai da Allah kun jannati Allah zai sanya muku gonaki wai da Allah kuma an hara ya sa muku koramai abincin noma ya samu abincin noman rani ya samu kayan marmari duk dai abin da kuke so duk istighfari yake kawo wannan yanzu wannan tattalin arzikin ƙasa da ƙarfinta da waye ɗinta duk ya ƙare a nan wajen ya ƙare a nan wajen to wata aya kuma yake cewa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilu samaa alaykum bidirara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya mutane na ku nemi gafara ubangijinku ku koma zuwa gare shi ku tuba zuwa gare shi Allah sai ya aiko muku sama ta dinga yi muku ruwa ruwa shine kashin tattalin arziki Allah ya aiko muku sama ta dinga yi muku ruwa Allah ya kara muku karfi a bisa karfinku karfin soja karfin tsaro karfin jikinka karfin ranka karfin ruhaniyarka karfin saninka karfi karfi da karfin hadaran Allah ya kara mu karfi a bisa karfin duk gaba ki da duk istighfari yake ba da wannan abubuwa ne sun tattare shi biye da wajen 30 da wani abu wanda duk istighfari yana kawo shi kuma bilan mutum ya kama zai ga zai ga wannan aya take cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra kitabun uhkimat ayatu kitabun uhkimat ayatu thumma fusila min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa allah innani lakum wa nadhirun wa bashir wa an astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa alif lam ra allahu alim radil allah shi ya san me ma'anar wa'annan ayoyi kitabu wannan littafi qur'anin nan littafi ne da umkimat ayatu aka kyautace ayoyinsa summa fusilat aka rarrabe ta dama an an zo wajen tafsirin ta an yi bayanin ta an aka fita wannan aya ba wani abu mai rikitarwa qur'ani sai da kuma akwai kitabun mutashabihun masani akwai kuma abu mai rikitarwa kuma a ciki duk gaba ki da komai na Allah akwai zahiri akwai na baɗi komai na Allah akwai abin da ka iya fahimta akwai abin da baka fahimta ba cikin komai ma sai aga akwai abin da ka fahimta akwai abin da baka fahimta ba akwai abu na zahiri akwai na baɗi wani yana ta cewa wai ƙarya banza a ce wai akwai wani abu wai baɗi ko dai su baya ne suka wai ƙarya banza ce yanzu ya fara ƙarya ta Allah da manzansa ko da wani wa zahir wa zahir wal baɗin Allah kansa zahiri ne da baɗi jin gaba ki da yawwa to kagan go to in an fito littafi ne da aka kyautace shi aka warware komansa kuma millatun hakimin kabir an yi wannan ne daga Allah gwani masanin sarari da koyi to ne wahalar da wahala gare shi to ya kyautace shi to yana daga cikin sa ko Allah ta'budu illa Allah ka kubuta kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala innani lakum minhu ni gare ku naziru mai gargadi ne wa bashiru mai bishara wa an istaghfiru rabbakum to kuma ku nemi gafara ubangijin sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi a koma zuwa gare shi na ma'arifa kuma yumatti'ukum mata'an hasana in kuka yi haka ga istighfari na zahiri ga koma zuwa ga Allah na batini ga kun yi imani waɗannan su suka kawo ba a bauta kowa sai Allah din ba tabaraka wa ta'ala to in kuka yi haka yumatti'ukum mata'an sai Allah ya jiyar da ku daɗi mai kyau ku zauna lafiya ku ta shan faila arziki ya zo muku ta sama da ta ƙasa in da kuka yi haka duk gaba ki ɗaya ku sha faila ku ba abu ila ajalin musamman zuwa ƙarshen rayuwar zuwa ƙarshen rayuwar wa yunti kullu zai fadlin fa duk mai falala sai ya bashi falalarsa duk yau ya ja'ala kun kula ba a filar ya sanya ku zama shugabanni yau su ka mulki ladifi babu ƙaharu ciki kowa ya rabe su ya fifita ba gajiya sai da wannan ayar suna kan wannan aya duk da baki da to amma in aka yi kishiyar ta kuma yin kishiyar ta yazo kuma ana fahimta a cikin a cikin ta kenan duk ga baki da wa daruriyo to haka ashe abu ne da ba za a wadata da shi ba ba wanda ya ba wanda ya ya wadata li gufranin zunubi ga gafarta zunubi ba wanda za a ce ya wa amma da shi ba wanda za a ce bai aiki mara kyau duk ga baki da allati la yanju minha wanda ba wanda ya tsira a cikinta illa ma'asumi sai katangantacce annabi annabi ne kawai ba zai taba zunubi ba ko kuwa magajinsa mahafuzi shi kuma wanda Allah shi ma ya kare magajinsa ne Allah ya kare aw man wafaqahu Allah ko wanda Allah ya datar da shi da istighfar da istighfar to wannan shi kuma Allah ya ai ba ma'asumi bane ai zai iya zunubi ko to shi kuma Allah ya datar da shi da istighfar shi ma ya zama ma'asumi in Allah duk wanda Allah ya rantsar da shi da istighfar ya zama dan ya zama babu ya zama babu duka shedan ya ce mutum bi na gama da su na uku ne ya gagare ni annabi wannan na gama da shi na san ba ni da hannu a kansa ma'asumi ne magajinsa wannan mahfuzi illa ibadaka minhu al-mukhlasi wannan magajin annabi din nan mahfuzi na gama da shi kallon su ba na yi wannan na san ba da hannu a kansa shi kuma wannan na riga na halaka shi ya riga ya fada tsunzum shi ma na gama da shi wanda yake wahalar da ni yanzu yanzu ga kamar na kama shi an jima ga ya kama da shi gefa yanzu yanzu ga kamar na ina munna na kama an jima ga ya watsar da ni ya ya kaza kaza to shehu da aka shehu jana abul abbas yake cewa duk girman zunubi in dai ga istighfari banza ne duk ƙanƙantar zunubi in ba istighfari kuma babba ne da haka za ka shaudi zan abul abbas abin da muka ga ba komai ba ne ya fi tsoron wannan abu amma abin da kuma mutane muka ga babba ne kuma zunubi ne ka tun da ya san da mutum ya yi komai abin sa sai zuciyarsa ta kanne za a ga bai zunubi yana ta kankan da kai yana ta karyewa zuciya yana ganin shi yana yi kuma mana addu'a ne da kaza kaza kaza kir da wanda kuma saboda ban Allah zai dinga girman kai ai mu mun sha wajen Allah tun da ai din ya kaza kaza ma'asiyatun zunubin da tura zil za ta gada ma kankan da kai ga Allah kankan da kai ga bayinsa tafi ga gun Allah da zai gada ma girman kai ga Allah ga bayinsa duka baki da to mu yi mu dinga istighfari rai da gaske mu gode wa Allah da Allah ya samu akan hanyar istighfari muka yi wa Allah bakance da binta istighfari ya zama mana dole ko mun yi zunubi ko ba mu zunubi ba bari ma dai in mun ƙara shiga hadaran Allah sannan ma muka ƙara istighfari saboda babban shugaba yana gaban mu wanzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadarar da bai keta ba ya je ƙaba kausai na awa adina amma shine shugaban istighfari duka baki da kuma duk da wannan ƙaba ƙasar a wadda ita wani zo sai in ji ɗan dugu-dugu a zuciyata dole sai na koma a istighfari duk ga baki da sallallahu alaihi wa sallam to wanda Allah ya dace da shi da istighfari shi ma ya zama kaman tsarkakken babu saboda aya ta ce wa man ya'mal su'a naw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirullaha yajidullaha ghafurar rahima duk wanda ya aikata mummuna ko ya zalunci kansa kansa ba ba wani ba ba ko ya zalunci kansa sannan ya nemi gafara ubangiji tabaraka wa ta'ala zai samu Allah mai gafara mai jin kai tabaraka wa ta'ala aya take cewa wal wannahum izzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahima walau annahum da dai cewa su halitta izzalamu anfusahum da suka zalunci kawunan su ja'u ka sun zo ma ya rasulullahi ka kamun kafa istighfari a ko ina karbabe ne istighfari a ko ina babba ne bare kana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bare kana hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya zama wajibi akan musulmai su yi haji wajibi akan musulmai su yi haji dan su je su ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi istighfari a gabansa to shikenan an gafarta musu wannan istighfari da mutum zai je ya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan an gafarta masa Allah ya hore shi ya gafarta mana Allah ya hore mu ma mu istighfarin Allah ya hore mu mu zo gaban sa to ya neman mana gafara mu ma mun yi abin da ya rage wa kowane musulmi ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaban manzon ta haka Allah ya azurta mu ta komawa ya azurta duk wanda bai je bai je tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi salati ya istighfari to da cewa dai su da suka zalunci kansu ja'uka sun zo ma fastaghfirullah suka nemi gafara Allah wastaghfara lahumur rasul manzon Allah sallallahu alaihi kuma ma'aikin ya neman musu gafara duk gaba gida lawajadullah tawwabar rahima da samu Allah mai yawan tuba mai jin kai in dai aka kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai kamun kafa in ma baka samu zuwa ba samu magajinsa kai kamun kafa da shi san magajinsa wane na tubar zuwa ga Allah na yi kamun kafa da kalima neman mun tubar nan da yawa daga cikin bayin Allah an ga abubuwan mamaki a wajensu akwai bawan Allah da yana zaune a hadaransa yana karatu kawai sai suka ga farin abu ne kamar mutum amma kuma na kankara amma kamar kankara ne abu ne kamar mutum amma kuma kamar kankara ya sako daga sama ya zo ya tsuguna a gabansa ya yi magana bai fahimci me yake cewa ba suka ga shehin ya ce ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi salati ga annabi ya shafa shi ga nan suka ga wannan abu ya koma shi shehi me yawa wannan ce wani bawan Allah ne daga cikin mala'ikun taskiri ya zama ya yi laifi tsakaninsa da Allah shine ya zo ya kamun kafa da ni kuma aka gafarta masa ya zo ya kamun kafa da to da yawa ana yin kamun kafa da magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah din ma sallallahu alaihi wasallama duk daya duk manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ce duk ga baki da to wannan ya daga cikin kamun kafa wannan ya daga cikin tawassul ba wanda ya ce ba tawassul ba in ba haka ba ko a ina muka yi istighfari ai ya karbu me sai ja'uka me ya sai mun zo masa duk ga baki da amma ba kamar istighfari ka je gaban manzo Allah ko ka je gaban magajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka tafi maka ko ka tafi madina ko ka tafi kudus ko ka tafi kufa ko ka tafi duk inda gidajen bayan allah yake ko ka tafi kaula ko ka tafi fas ko ka tafi ina gaje dai hadara ta allah inda ake bin allah wajen da ake bin allah ai ba labarin wannan mutum da hadisi ya faɗa ba mutum ne da ya taɓarna ya taɓarna har ya kashe mutum casa'in da tara to kuma sai tuba ya zo wa zuciyarsa kuma ga ya zai tambayi wani malami na bani isra'ila ka ji ka ji abin da ne kuma an kashe mutum tasa'in da tara ina da tuba wajen allah ya ce ai ba kai ba allah kai kun yi baran ba ya za ka yi to tun da ba ni ba allah ba zai tsara sa da kai kuma ya cika da ni hike ya kwaɗe malamin kuma hike na ya je wajen wani ya gaya masa ai ga ya ce haba wa ita ya tsare mutum da allah wa ita ya tsare ka amma tafi gari kaza nan ake bin Allah mutanen kirki ne bayan Allah to ta muka je ka ba Allah a ci sai Allah ya gafarta mu shi ne ne da ya daure kayansa kuma ya kama hanya yana kan hanya sai ya rasu mala'ikun azaba suka zuro da gudu mala'ikun rahama suka zuro da gudu kowanne ya ce na ta mutumin nan bai taba to ba ko kuma ya kama hanya alheri ba ai namu ne kaza ka sai Allah ya turo wani mala'ika ya musu hukunci wani mala'ika ya zo kuma ya ce to wai ne ya faru ne ai ka ji ka ji mutumin nan kan su ma suka ce gashi a kan sai ce to yanzu yanda za a yi a auna a auna in garin alherin ne ya fi kusa to naku ne mala'ikun rahama in garin da ya fitina ne ya fi kusa to naku ne na azaba aka auna aka auna kila garin da zai je na abu garin azabar ya fi kusa da ɗani ɗaya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya taɗe garin rahama ɗin shi ya bi na azaba ɗin da ɗani shi kenan aka ce to na mala'ikun rahama ne kaga ma bai je garin ba kusa da garin amma ya dawo ma rahama to mu kula kwarai da gaske duk gaba kida wai za ka nan nabiyu idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa huwa ma'asumun gashi abin kiyayewa ne Allah ya katangance shi ya kiyaye shi wa gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah ya gafarta mu abin da ya gabata daga zunubinsa wa ma ta'akkara da abin da ya jinki ya jirkista yi umaru bil istighfari amma duk da haka Allah yana horonsa da istighfari fi qawli ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi bima alayka Allah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna amune kalma rabbaniya ya rasulullah anzalna ilayka alkitaba muka saukan ma da qur'ani bil haqqi da gaskiya litahkuma bayna an-nas dan kai hukunci tsakanin mutane bima alayka Allah da abinda Allah ya fahimtar da kai nuna manzala ne kaɗai yake da izini a cikin annabawa ya ilimi da zahiri da baɗi wannan aya a tafsirinta duk mun yi bayaninta da zahiri har su yi ya littafi albahir fi hukumin nabi sallallahu alaihi wasallam bil zahir wa bil baɗin wa zahir duk gaba kida manzala za ga a hadisi yayi hukunci ga zahirin ya baka kuma ya baka baɗinin duk gaba kida shine manzala ne sallallahu alaihi wasallama kaɗai wanda zai hukunci ba sai ya nemi shaida ba da abin da Allah ya yaye masa shi kenan sai ya hukunci da shi amma yanzu alƙali da alƙali zai zo shi ya ga an mare ka kai ƙara kotun sakatare Allah ai kana gani aka mare ni sai ce to kai ƙara wata kotun ni kuma ka kira da shaida kai ƙara wata kotun ni kuma ka kira da shaida amma ba zai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam to wala ta kullil qa'id bima arika Allah wala ta kullil qa'inina khasima kakka zamanto mai karewa maha'inci ka san maha'inci ne amma kai kuma kace za ka kare masa don ka zamanto haka ya rasulullahi nemi gafara ubangijinka kissar umar din nan ko wanda ya saci kaya ya je kai wani bai yahudi ya je ya boye a cikin kai wani bai yahudi da safe aka zo aka nemi kayan a wani saboda dama an san tsarawo ne aka nemi kayan a wajen sababu sai aka dinga bin sulken yaƙi ne sai aka dinga bin a cikin gari mutumin ya ajiye shi to da aka ɗauka bai san garin yana ta zuba yana ta zuba ba har aka dinga bin gari aka dinga bin gari har aka je shagon bai huda kai ne ka sace shi to a wallahi ban sace komai ba ga abunmu da garin sa kaza kaza akwai sulke kaza yace a ai jiya Umar ya kawo sulke yace ajiye masa gashi a jiya ya kawo aka ja kai ka ce tsabani bane kuma yan uwansa duk suka ce ba shi bane duk gaba ki da to aka zo gaban manzo Allah manzo Allah kam a sarari kowa ma san wallahi shi ne wannan bai hude wannan da tile ina zai iya wannan dama shi aka sani ya haura gidan mutane duk gaba ki da wallahi shi ne kaza kaza kaza to kuma saboda yahudawa suna da shari'a a madina ana faɗa da su kuma sai kuma hazara ta so kuma dai ina ma dai a ce dai bai huda nan ne ai maganin su tun da shi ne maki aka wada Allah ya a wala ban yadda ba Allah ne ya salla wai ban yadda wala ta kulli alqa'ini da kan ka ka a kare wa mahaici ko naka ne ko ba naka bane ne gaskiya shine mai gaskiya duk baki da dan wala yajrimu wala yajrimu annakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu idilu gabar da kuke da mutane kada hana ku musu adalci akwai musu adalci ko a karabu littakawa ko to to annabi sallallahu alaihi wasallam to yake nan aka yi wa du'a mata da ya ga za a ba hukuncin ma shikenan ma ya sace kayan madina ma ya gudu ya korara kuma ma ya gudu ya dawo maka duka baki da ya zo maka kuma ya zauna su kuma saboda suna gaba da annabi suka karɓe shi shikenan ya je wani gida sata ya shiga ta karkashin katanga ashe katanga rubar ya ce wo bi ta hada kan Allah ya kiyaye ta wada kansa ya mutu da mai ridda barawo kuma da abu duka baki da Allah ya kiyaye mu duka baki da to in dai an ce da hadara annabi da duk wani abu da Allah ya masa an ce warsa gafirullah to waye kuma dazu fama baluna me waye mu kuma me yake gare mu na hannu lanar daga cewa ba za mu ba za mu nemi gafara ba alam ya kun sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba inni la astaghfirullah ni ina neman gafara ubangiji fil yawm 70 marata manzo Allah yana istighfari kullun 70 ga adadi manzo Allah ya rage wa fi riwayat a wata riwaya 100 ko 100 ko 70 dai adadi ne me laifin mu wayan dariƙa dan shehu tijani ya sa mana adadi shi kuma manzo Allah ne a je ba su san manzo Allah ne ya sa ba to in shehu tijani ne ya sa mana adadi me laifin sa Allah ya saka mata alheri yace mu dinga istighfar me laifin sa dinga baki da ko ɗari din ko saba'in din in ɗarin ne shehu tijani abul abar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وقد استغفر الانبياء كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم شي كده بس annaba ma sun yi istighfar idan wannan kam zahiri da bani hanya ce rikakkiya ta ta zuwa hadaran Allah duk annaba sun yi istighfar salawatullahi wa salamu alaihi iran Allah da aminci Allah ya tabbata a gare su su annaba nan ajma'i na gabaki ɗayan su wa zakara alquran wa anhum zalika qur'ani ya faɗi wannan gare su fa abuna adam babanmu annabi adamu alaihi salatu wassalam wa ummuna hawa da uwanmu hawa wa aminta salamu alaihi aminta Allah ya tabbata gare ta qala su bi nan sai rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunan wa illan taghfir lana inda ba ka gafarta mana ba tarhamna baka ji kanmu ba lanakunanna min al-khasirin zamu zama daga cikin tabaku mutane tabaku kila wannan ce kalmar da fatalake adamu wa rabbi kalimatun fataba alai kila ita ce amma kuma hadisin hadisi ingantacce cewa Allah albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko haka Imam al-Baihaqi ya fitar a cikin dalailin nubuwa dinsa kuma ya ce ba zai sa komai ba sai hadisi ingantacce duk ga baki da to dai ji yayi to yanzu ga Adamu da Hawwa su ma sun yi istighfari ai ya gani kakan kakan mu kakan ka yayi abu ai kyau kai ma ka dauka kakan mun mu su ko wa Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salatu wa salamu ina aminta Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل يلا ربي ربي اجعلني مقيم صلاتي Allah ka sanya ni ina daga cikin masu tsaye da sallah tsaye da sallah abu ne mai girma wa inna hala kabiratu illa alal khashi mutum kuma sallah ta kai mutum ya dinga addu'a Allah ya taimake shi akai ya taimake shi akai jiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli mu'azu ya ce mu'azu ina son ka duk bayan zikiri ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni a bisa gode maka da ambatanka da kyakkyawar ibadarka ka faɗa haka sau uku don Allah ya taimaki mutum duk da baki ɗaya alaisara cewa ya roƙa huduri cikin sallah yin sallar kaza mutum sai ya duba kanzul auliya ya kai irin addu'a da shehu duk da bakin ce ya ta addu'a Allah ya karfafe shi to rabbi da an limu kimar salat Allah ka sanya ni ina daga cikin masu tsaye da sallah mai tsaye da sallah wa min zurriyati zurriyata ma dukkan sai da sallah ya ubangiji rabbana wa taqabbal ba Allah ka wannan addu'a rabbana ghfir li Allah ka gafarta mu wal walidayya da iyaye na guda biyu wal mu'minina da duk mu'mine ma yawma yaqumul hisab ranar da hisabi ne tsaya Allah ranar ki Allah ka gafarta mana dukkan baki da Allah ya kafa wannan addu'a ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa nuhu annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma ya istighfari ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي يا ubangiji اغفر لي ka gafarta mu waliwalidai ka gafarta mahaifana kaga kowa ya nemi gafara da kansa sai ya nemo wa iyayensa ya nemo wa mu'minai shehunansa malamansa shugabanninsa kaza da shauran duk ƴan uwansa musulmi maza da mata kowa ya nemi gafara sai ya nemo wa wayannan duk gabaki ɗaya ko waliwalidai ya ko wani man da kalabai kai duk wanda ya shigo gidana ma ya ubangiji ka gafarta masa yanzu wannan irin ni'ima ta ta annabi nuhu alaihi salatu wassalam bai ji mu'mina wani mu'mini ne kai duk mu'mina maza da mu'mina mata ma dan gidana mutane nawa zai dauka kai gidana Abu Sufyan mutum ne mai san girma rana fato makata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da manzo Allah sai ya rasu da dan samu wani abu na girma sai ya bi dan samu wani abu na girma ya rasu da Allah sai ya bi maza Allah ya to je ga duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira ya tawo maka Muhammad ya ce duk wanda ya shiga gidana ya so suka ce qatalaka Allah Allah ya kashe ka dan gidanka ya da mutanen maka da tsaba abu ya manta iya ƙarfi girman gidan nasa duk mutan garin nan ya gidan ka zai da ya ce a to kuma ya ce duk wanda ya shiga masallaci ya ɓuya ya tsira ka ce ai yau dai masallaci yau zai tsira ya ce duk wanda ya kulle kofar gida ya fito to wannan ka kowa ma ashe ba ka da wata daraja kowa ma yana da tsira ɗin to ba ne hadara tana da albarka wani man da kala baiki gidanka nan ne hadara nan ne masallaci nan ne masallaci akwai hadarar da duk ɗan ƙafarka ta tako shi ke hadarar gausi duk wanda ya ƙafarsa ta taka ba shi za shi wuta kiyama wanda za ta tashi da tashi wani man da kala bai ci ko yawa hadarar ba wanda ƙafarsa ta taka ba shi ba shi wuta to haka kuma magadansa haka kuma shehinsa hadarar shehinsa haka kaza kaza duk duk su fa za ka ji suna faɗa wayannan abubuwa mai ciwo a zuciya ya dinga ganin kaza kaza ta qur'ani suke bi hadisi suke bi buɗi na Allah wanda ya wa wa'ancan buɗi suna annabawa shi ya wa wa'annan buɗi suna waliyai shi ya wa wa'annan buɗi abun fatahi ne shi ya wa mu'minai buɗi shi ya wa kaza kaza kaza ji ba da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Umar ya kama shawara a haɗa ƙur'ani sai na abubakar ya kaura ramin magana ba za a yi ba mai sai na umar ya ce allah da ya buɗa min kirjina na roƙe shi ya buɗa na haka kai ma ka yarda da haka da allah ya sa mu sai wallahi na ga abin nan fa ya yana da kyau to a kira mai rubutu suka kira zai dubi ne harisa ga abin da muke so ai ba ku isa ba ku yi abin da annabi ya ba kaza kaza ba tsaya jima ba mun roƙi allah da ya buɗa kirji mu kai ma ya buɗa na hayyaka wani yayye duka baki da shi ma da Allah ya bayyana su wallahi na ji na yi tunani fa na ga abin nan shi ya fuka to lalle ba ayi abin nan duka ba gida to da ma za mu dawo wannan ko dan rigima ya je ka Allah da ya bude kirjin ya bude na in kuma kulubu na gulu balla ana humullahu bi kubur in kuma sun ce kullal ya ce Allah ya kara mata rufi am ala kulubi na kabala a sa manya manyan mu kulle ma da aku kulle ta da na halu za a sa duk da baki da Allah ya kiyaye mu to wani man da kana bai ga wanda ya shiga gidana ma mumina yana mumini wani mumini na wani mumina ce wanda ya shiga gidan na mumini in ji wannan annabi Allahu akbar duk da baki da ina ma bari duk ko kafirin ma ya shiga ya zama mumini shi kenan ko kafirin ma ya shiga ya zama mumin yi wa kafuri addu'a ya musulunta ba laifi ba ne wanda malamai suka tafi cewa ba za a yi ma addu'a ba shi ma kuma muhallin saɓani ne wanda aka tabbatar ya mutu a kafirci da aka tabbatar kafirci ne ya mutu to kuma ka tabbatar mutum ya mutu a kafirci na yana da ciki abu ne a koyi wa ya sanar da kai ko wajen rasuwan nan Allah ya nuna ma wani abubuwa haka muhittin bin arabi ya tafi wanda za a yi wannan tabbatar wanda ya ci ramuta sai wanda aka biyo ta bayansa bai san za a kace shi ba aka fille ma kai aka fille amma da mutum ya ga dugudugu yanzu haka dan kare ya koma zuwa ga Allah yanzu haka ya koma ga Allah duka baki ya to wannan kenan annabi salihu alaihi salatu wassalam annabi musa abokin hiran Allah tabaraka wa ta'ala shi ma yayi istighfari qala rabbi ghfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin ubangiji ka gafarta mu ni da dan uwana harun ka shigar da mu cikin rahamarka ya ubangiji kai ne mafi jin kan masu jin kai tabaraka wa ta'ala annabi salihu yayi istighfari qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب النبي صلى يا النبي صلى يا يا قوم اعبدوا الله يا متانا كبوتا الله ما لكم من إله غير باكو da wani ubangiji in ba shi ba gairi ko ba shi ba malakum min ilahin gairi ba ku da wani ubangiji ba shi ba huwa ansha'akum min al-ardi Allah tabaraka wata'ala shi ya halice ku daga ƙasa ko wasta amara ku biya kuma ya sarauta ku akan ƙasa din duka baki daya fastaghfiru to ku nemi gafara su suma tubu ilayhi ku tuba zuwa gare shi inna rabbi ubangiji na qaribun makusanci ne mujibun mai amsawa ne kusa ake ga amsawa to me zai hana ku kuma ku yi duka baki daya wa nabiyullahi yaqub annabi yaqub alayhi salatu wassalam abna'uhu da ƴaƴan yaqub sun yi istighfari duk gaba kida qalu ƴaƴan sun ce ya abana tagfir lana zunubana babanmu neman mana gafarar zunuban mu tawassuli ga irin yadda mu kuma sai mu zo wajen manzon Allah ja'uka kuma yanzu ai za su yi istighfari su da kansu amma yanzu ya babanmu neman mana gafarar zunuban mu inna inna kunna ka'ina wallahi mun yi kure kala saufa ita to da sannu dai an ce tsoho in ya fushi kakka nemi zai dawo ya saki fushin nan wa inna safaha la hilma ba'da tsoho in ya fushi ba ran da zai kaza yaro ne bai san komai shine in ya yi fushi kuma yaro ne zuciya har yarinya ce ya san akwai gaba akwai kaza kaza yaro ne in ya fushi zai iya dawowa ya kaza shi yanzu annabi yusuf da suka ce masa kad asaraka Allahu alaina suka ga an an ce la tusriba alaikum ba ta da magana ma ya gafiru Allahu Allah ya gafarta mu duk ga baki da ku tafi a ranar da suka zo baba ne ma mana gafara mun yi kure ce to da sanni da yara ku sa ni kuka wajen shekara arba'in ina da yanzu dare ɗaya kawai a zo a ce abu to amma malamai suka ce abin da ya ce sauma da sanni dai yana nufin sai lokacin sahur ya yi sannan neman muku gafara domin addu'a a lokacin sahur ka ya ce ma'ana asuba salatu ta kusa duk gaba ɗaya an ce da mutum zai san fitowa alfijir ɗin maka to in yi addu'a wannan lokacin ya kakkiya ce karɓaɓɓiya ce kuma mun gode Allah Allah ya kawo mana technology yanzu sannan alfijir ɗin maka ba wani ma mai wuya ba ne ka kalli kebul kawai ka kalli ke za ka daidai lokacin alfijir lokacin da za ka yi a salatu khairu minan nawm lokacin da maharani zai a salatu khairu minan nawm to wannan ne daidai alfijir ɗin maka maza wanda ka yi addu'a a wannan lokaci ta alheri karɓaɓɓiya ce duk gaba ki to shine ma'anar sauka yace saufa astaghfir da sannu zan neman muku gafara ubangiji na inna huwal ghafurur rahim ubangiji na mai gafara ne mai jin kai annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam ya yi istighfar wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud ko kowanne in ya hori mutanensa da istighfarin sai ya gaya musu daɗin istighfarin da alewarsa da kuma rahama Allah da jin kan Allah sai ya faɗaitar da su istighfarin me ne yafin shan dan ya gaya mana mu kama istighfari kaza kaza za mu shiga aljanna su ma annaba abinda suke faɗa kenan sai ya gaya mana abu wastaghfiru rabbakum ne mu gafara ubangijinku summa tubu ilayhi ku tuba zuwa gare shi inna rabbi domin fa ubangiji na rahimun mai tsananin jin kai ne wadudun mai san bayinsa ne ga soyayya ga abu ai da ka zo ka ce a yafe kuma shikenan an yafe duk da baki da wa nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kila lahu an ce masa fa bima rahmatin min allah linta lahu wa law kunta fadlan ghaliza alqalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhu wastaghfir lahu wa shawirhum fil amr fa bima rahmatillah ai da sababun rahama Allah ne linta lahum dan Allah ya sa kai rahama ne ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sababin rahama Allah tabaraka wataala ya sa kai taushi a gare su ya rasulullahi sababin rahama Allah rahama kenan walau kun tafadda da ka zamanto mai kaushin hali galizal qalbi mai zafin zuciya mai kaushin zuciya lam faddu sai su watse daga wajenka sai su watse zagi wancan hantaru wancan bakai daidai ka sai su watse daga wajenka fa'afu anhu ka dinga yafiya a gare su ya rasulullahi in suka taba kai ka yafi wastaghfir lahu in suka tabo Allah neman musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da su a cikin lamari ka dinga shawara da su a cikin lamari sallallahu alaihi wasallam shehu radiyallahu yana cewa wannan aya in babba ya dauka zai yi mulkin sa lafiya kalau ya gama lafiya wannan aya ta shugabanni ce in dai shugabanni ya shugaba ya ɗau wannan aya zai yi mulkin sa lafiya ya gama lafiya kuma ubangiji yake ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairu rakace ubangiji kai gafara kai jin kai kafirai fa aka faɗa wa man yadu ma Allah ilaha nakara la burhana lahu bi inda rabbi fa innahu la yuflihul kafiru wa qur rabbi ghfir warham wa anta to amali kai ya rasul ce ne Allah kai gafara Allah kai jin kai so ake su shiga aljanna ba su shiga wuta ba in aka gabar aka je ka hesu musulunci yanzu yanzu sai su dawo kafirin ba fitila ma addu'a ga sai Allah ya watsa shi wuta ba in dai ba zalunci yayi ba in ba cutar ka yayi ba in ba kaza kaza ba hadisai dai duk sun nuna komai duk gaba kida to ce ne rabbi gifir Allah kai gafara warham kai jin kai wa anta khairu kai na biyayyan wato mai jin kai tabaraka wa ta'ala to ai in muka duba wannan sai mu gode wa Allah da ya haɗa mu da waliyin da yake horon mu da istighfari ya samu a cikin ɗariƙar istighfari ai mun gode Allah mu yi a ɓoye saboda zunubin ɓoye mu yi a sarari saboda zunubin kowa ya mana shaida muna istighfari mu yi safe mu yi yamma mu yi dare banda shauran kuma na shauran lokuta da na kaza kaza kaza eh wani zai ce ai ko ban shiga ɗariƙar sa ba ni ma zan yi gaskiya kake zai iya zama ma ya dubu a lokaci guda amma kama a kuma haduwa kafin ya kuma zama ya yi sai an daɗe wani sai ya ji ko kiran sallah ko zai ga astaghfirullah astaghfirullah ko ko yayi zunubi amma mu dawwama ne kaɗan kaɗan ɗari safi ɗari yamma talatin dare kaza haka in ka buga ta a sati sai ga abin da yawa in ka buga ta a wata sai ga abin da yawa in ka buga ta a shekara sai ga abin da yawa bayan kuma izini bayan madadi da yake ciki bayan abubuwa mai izini ce ba kamar ta wanda ba shi da izini ba ce duk gaba gida mun gode wa Allah sai Allah ya saka wa Shehu Tijani Abul Abbas da alkhairi da shehunan mu duk gaba gida to ka gani ko to kuma mai masu istighfari izgili to shi kuma ya ji tsoro inna Allah wa inna ilaihi raji'un ayi a hankula الحمد لله to kuma mai wa masu istighfari izgili ya ji tsoro kare ne kuma sakamakon wuta da wulaƙanci daga Allah tabaraka wa ta'ala sabida Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana bayinsa masu istighfari yayin da suka istighfarin nan suka ce rabbana akarjina minha fa in qudna fa inna zalimun da suka da suka istighfari sai kafire suka makiyan istighfarin makiyan ayyuka su makiyan abu suka dinga izgili gare su suka dinga wulakanci gare su wannan wulakancin shi ya jawo musu shiga wuta a cikin wutar suke ce da ubangiji rabbana akarjina minha fa in qudna fa inna zalimun Allah fitar da mu daga wutar nan in mun koma duniya muka je muka kuma ci gaba da yi wa masu istighfari izgili lalle mu azzalumai ne amma yanzu kan mun tuba a fitar da mu qalat sahufiya sai Allah ya ce musu ar kalmar da ake gaya wa kare a kore shi kowace kabila da abin da suke gaya wa kare ko yan yan farauta da abin da suke gaya wa kare in is ko ar dai kare kowace dabba su laraba komai akwai abin da ko da kowane ma akwai kalmar da ake gaya wa jaki a kore shi akwai kalmar da ake gaya akuya ko tinkiya a kore ta akwai kalmar da ake gaya doki akwai kalmar da ake gaya wa raƙumi akwai kalmar da ake gaya wa mage musu musu musu musu musu ko tabi akwai kalmar da ake gaya wa kare shi kuma yanda to itsa kalma ce ta kare kare laraba suke gaya wannan to ba wulaƙanci a wajen balarabe ka ce da ɗan adam ifa mana kamar da shi kare kenan to fa sai inda ƙarfinsa ya tsaya to waɗannan masu yi wa masu istighfari wulaƙanci masu yi wa masu istighfari izgili da suka nemi Allah ya fitar da su daga cikin wuta sun tuba su kaza kaza wannan kalma Allah ya ga qalat sa'ufiha ar ku yi nesa kuma kalma ta ayi nesa ku yi nesa Allah ta baraka wa ta'ala Qur'ani nan Qur'anan Arabiyyan balaraban amma ma'ana kalba ce ta wulakanci jibi wulakancin da aka ba wani wulakanci da aka gaya wa ƴan wuta irin wannan a duk shauran azabobi ba a faɗi wannan ba sai mai wa masu istighfari izgili shi Allah ya gaya wannan ikfa'u biha wa la tukallimu ku yi nesa kar ku yi magana da ni innahu kana fariqun min ibadi wa'ansu jama'a ba duka ba wa'ansu jama'a ne na daga bayina yaquluna suna cewa rabbana ghfir lana in istighfari ne akwai wa'ansu jama'a daga bayina in istighfari suna cewa ubangiji ka gafarta mana warhamna ka jikan mu wa anta khairu kai ne fiyayyen mai jin kai fattakatumuhu sukubiyan sai kuka rike su wajen izgili ba ku da abin rainawa ba ku da abin wulakantawa kowane suna kun gaya musu kun gaya musu bid'a kun gaya musu kafirci kun gaya musu kaza kaza duk da baki da saboda istighfari mun kiri zai ce a ni wallahi ba na gaya musu ne saboda istighfari ba saboda abubuwan da suke faɗa dinga yin ashar kullun ka gani sai ka zama mahaukaci yanzu yanzu sai ka zama kana faɗan kalmomin da za a ce wani ai ya haukaci zage-zagen nan da yake shi ya dawo ma yanzu ya hauka ma gaba daya to dingayin istighfari ka gani dingayin salatin annabi ka gani sai sun gada ma sani sun gada ma haske sun gada ma wani irin ilimi a cikin zuciyarka da zaka dinga faɗa wanda bai kai wajen bai wai ina ka samu wannan ne diga na samu shi daga duk abin da Allah ya hore ma kana yi sai gurbin wannan abin ya zama a cikin zuciyarka ya zama a cikin zuciyarka in haske kake in zikiri kake in karatun qur'ani kake in bin Allah kake in soyayya kake kaza kaza sai Allah ya gadan ma wa allamna wa taqullaha wa yuallimukumullah shikenan Allah ne zai zama malamin ka yanzu ba ma kowa ba wa Allah maka ma lam takun ta'ala wa kana fadlullah alayka azima to zaka ce a ai mu ba muna faɗa ne da su saboda suna istighfari ba saboda waɗansu abubuwa da suke me yasa ba su faɗa ba ai istighfarin ya ba su salatin annabi ya ba su la ilaha illallah ta ba su ta shigar da su masarautan Allah suka ga abin da baka gani ba ka gani suka zama suna da hasken zuciya suna da idan zuci suna da basira bayan idan dinan su na abu suka zama suna da firasa suna da kashafi wanda duk da shi muka fara duk ga baki da suna da shi ga baki da to yasa ba su faɗi abin da baka sani ba kai ma kuma da za ka watsar da kai ka kama istighfarin kai ma sai ka faɗi haka abin duk ba na kowa ba ne ba na gidan kowa ba ne na wanda ya kama ne duk wanda in ka kama da izini kai ma ba kai za ka shato wa kanka abu ba wa da'iyan ilallahi bi izinihi da izini za ka kama ta wanda kama da izini kai ma yanzu yanzu sai ga kana irin waɗannan abubuwa to ga dai abin da Allah tabaraka wa ta'ala bayina suna cewa rabbana ghfir lana warhamna wa anta khayra fatakatuhum sukuta wa kadi kasi izgili ba mai kare musu sai Allah yau da masu tsarika ba mai kare wannan sai Allah kowa ya kwaso shahararsa kansu zai watsa in masu istighfarin ne har sun kai faqatulu anfusakum sun kai ma'arifa kaza kaza a yaba musu duk sharrin da ba ruwan su mu sanatul gafilati ne ba san da shi ma su ne ba sa sallah su ne ba sa kaza su ne masu halatta haram su ne masu kaza kaza shau dama ya ce ba za a arihi wanda zama arihi wanda sai su dike duk ya tare ya ce zindiki ne dan adam yakan kai mukamin da ya dace a ce masa siddiqi amma abin da zai ji daga bakin wani ai zindiki ne ya ka ya koya kafirci ne ya bayyana musulunci zindiki ne to ma'ana ka zama siddiqi kenan eh siddiqi kenan ko da Allah kuka rike su izgili ko ta gatu musu hatta an saukun zikiri har suka mantar da ku ambatona ku da ni ya dace ku dinga ambata ni ya dace ku dinga ambata a'a amma saboda kiyayya saboda waye sai kuka je kullun dai ku zagi mutumin nan kullun kuka zauna hiran mutumin nan kullun kuka zauna kaza kaza ai shikenan yanzu wannan mutum ya mantar da ku ambato na kun kama ambatansa ku da za ku ambaci Allah yanzu kun kama ambatansa duka da kuɗi mutum ya zo ya bayar ya ce wani kai ta ambatan ce dan wayo ba ubangiji na kai kuma ta ambatanka amma kiyayya shikenan ba kuɗi ba komai sai ka manta da ambatan Allah ga baki daya kai ta ambatan makiyin nan dan haka shekaru radiyallahu yake waka mun gode Allah da ya shagalantar da mu da ambatansa ya shagalantar da makiyan mu da ambatan mu mu mun gode Allah mu da ya shagalantar da mu da ambatansa bukan gashi ga suka fito wannan zikiri aka ta fada aka za kaza wani kuma ikon Allah daga Allah shi kuma sai ya shagalantar da shi da ambatanka duk ya zauna dai wani ya yi kaza wani ya ce kaza wani ne ne kaza wani ne ne kaza zikiri ake so ya yi fa da su ake Allah ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-qudus wani ya yi kaza wani ya ce kaza wani ya ce da kudi ka bashi ba zai yi ba ma amma daga falalla Allah ma yanzu ba ko dari ya zama mai ambatan ka duk gaba kida kuma nan zai yada sunan naka ma a ko ina inda ma ba a san ka bai zai wani mutum ba ce to daga nan tunda ka biya ce mutum banza ne na kirki ne a shi daga nan ma wani zai zai taho duk gaba kida hatta an saukun zikiri har suka mantar da ku ambato na wa kuntum minhum tab'akun kuka dinga yi musu dariya dama da izgili za a fara na Allah na Allah abin zargi na Allah abin zargi na Allah da izgili za a fara sai an ga kuma da gaske ne ya zama na Allah ko ya kuma zagi ya dawo da da izgili za a fara na Allah abin zargi kaza kaza to kuma wa kuntum minhum kuka zo kuna yi musu dariya to inni da baituhum al-yawma ni na saka musu yau istighfar nan da suka yi kai salatin annabi nan da suka yi kai imanin nan da hisanin nan da ma'arifan nan da tarakin da suka yi kai to na tsaka musu yau annahum humul faizun yau su suka ci su ne suka ci lambawa su suka rambanta su suka rambanta wannan aya kawai ita kadai ta isa mun gode Allah da Allah ya samu masu istighfari masu salatin manzon Allah istighfari takhalli salatin manzon Allah ta halli la ilaha illallah ta jalli istighfari wanka daga zunubi na zahiri da na baɗi har kai kanka ma ka wanke kanka duk gaba faka tulu an fi sauku zaliku khairul lakum da ba in kace da azara ni ban taba ila qulta ma aznabtu in kace da azara ban taba zunuba sai ta ce wujuduka zambul la yuqasu bihi zambu ba ga ka ba ashe ka yi tarayya da wujudiyan Allah kenan Allah ne kawai alwujudu tabaraka wa ta'ala ba ga kaba ai zulubi ne da ba kaza duk ga baki da to mun gode Allah da Allah ya hada mu da masu istighfari to wa ankihu layani minkum was-salihina min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi
wa aikihul ayama minku ku aurar da gwagware daga cikinku wanda ba su da aure ko budurwa ko bazawara din ko saurayi ko tuzuru da ake cewa ko saurayi ko goro din ma'ana goro wanda bai taba auren ba ma shi ya fi saukin lamari tuzuru kuma wanda ya taba auren yanzu babu shi ya fi ban tsoro sabida yanzu wanda ya taɓa zuwa maka idan hajji da wanda wannan ya taɓa zuwa maka wannan bai taɓa zuwa maka ba to da lokacin hajji ya sai ka ga wanda ya taɓa zuwa ina hankalinsa ya fi tashi akan wanda sai da ya ɗanɗana ya ji akan wanda bai je ba to dai da duk wanda ba su da aure budurwayen ne ko samarin ne ko saurorin ne ko su ma mazan ne haka to ku aurar da su idan suka samu masansu su ma suka samu waɗanda suke so duk abin da ake yi ya tabbata to ku aurar da su wa anki wul ayama minku ku auratar da marasa aure daga cikinku wasalihina da managarta min ibadukun daga bayinku bayinku ma wanda suka kame kansu ikon Allah al'ada ce ta laraba su laraba ba su san zina ba sai a cikin bayi bayi ne wanda ba su da hukunci ko azabar aka zo yi musu ma rabi ma za a yi musu idan da amma bulala ɗari shi ko bawa bulala hamsin za a yi masa duk ga baki da to ko daga bayanku ko daga managarta daga bayanku almumini na muminai min ibadikun daga cikin bayanku wa ima'ikun da ku yanginku kuma ja'a rajulu wani mutum ya zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu sai da shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna zaujati la taruddu yada lamisu matata ba ta mai da hannun duk mai shafa duk wanda yace jinan sai ta bi shi ma'ana ba zina ce ya ce a'udhu billahi qala lahu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce dalliqaha sakata qala uhibbu a wallahi ina son ta ya rasulullah ina sake ta ma binta zan yi uhibbu ina son ta ina sake ta ma binta zan yi idan lallakatu an na sake ta ma tatba'u hana sirai na binta za ta kuma aje ayi barna kuma a cikin barna qala isbir alaiha idan yace manzo Allah to rike ta ka hakura yana ka rike ta ka hakura ma'ana akwai maganganu na cewa abin da yasa wannan kissa akwai maganganu cewa aure akwai wajibi akwai mustahabi akwai kaza kaza kuma in to ma'ana dai a aurar da kuma cewa salihai tunda aya ta ce to ko ma ba salihan bane ba ma dai a wadatar da su da auren ya fi su zauna a cikin zina kamar yadda muka da magana jiya mutum ya yi kokari ya dinga jin daɗin halal akan ya sawa duk in abin da ka saba ranka zai samu wa nafsu ka ranka kamar jinjiri ne kamar yaro ne in ka yaye shi sai ya yayi in ka bar shi ta shan nonon sai ta shan nonon duk gaba kida to ranka duk abin da hankula hankula hankula in ka saba ranka jin daɗin halal din sai ta dinga jin daɗin halal in ka saba mata da na haram sai ta dinga jin daɗin haram duk gaba gida to ku aurar da dukkan waɗanda ba su da aure da kuma mutanen kirki na daga bayan ku maza da ku yangun ku mata in ya kuro fuqara idan talakawa ne ma'aurata din yughnihumullahu min fadli Allah zai wadatar da su daga falalansa Allah zai wadatar da su daga falalansa to wallahu wasi'un alim Allah mayalwacin rahama ne mayalwacin arziki ne ga bayinsa tabaraka wa ta'ala masani ne da su ga yalwa arziki ga arzikin ba adad ga kuma an san kowa zaka ta yi to ko me kudin ne da ai bai san ni ba a to Allah ya san kowa la to ai ko ya san ni ma abin ba zai ishi da ba na kusa da shi na kaza kaza ba ne a wasi'un ali to me abin tsoro a shi wannan aya rarrashi jibe ƙarshen rarrashi ya yafi a tazwiju yin aure min asbabil gina yana daga sababin wadata yin aure shakara judu wani mutum ya kawo ƙara ilal hasani zuwa hasan basari ko ko hasan sibbi ko hasan jikan manzo Allah sallallahu alaihi alfaqara ya kawo ma ƙarar talauci ƙara da husai ce shi tazawwaj tabuka yake aure fa tazawwaja sai mutum ya je ya aure ƙala lahu sai kuma sai na asakin ya ce masa ishtari farasa to tafuka sai doki kuma yanzu kuma a to tafuka sai mota kuma duka bayan aure da to tafuka sai doki kuma sai je sai doki yanzu ya ce masa to na sai doki sai ce ishtari ka diman to je ka sai bawa kuma je ka sai bawa kuma shikenan fa adarra Allah alaihi rizqa sai Allah ya kubbugo wannan mutum arziki me hikima in ba ka da wanda yake a kan kaɗin ba matar ko ina ma ta kai ma za ka ko ina ta kai ma sha ne ko tsoro ko ko kaza kaza ko hadara so ba da ce su ba na da la za a aura da su ba ya yi kyau kowa ta nan ya fa talaka kuntum min qabl faman Allah kowa ta nan ya fara duk gaba ki da inna la shubana sigaran anna su da ama shahawat wa inna minhum man yasagu da huwa la yati illa bil izn wal ka haka za ta alhamidati wal ghayru la wallahi da gaske to kuma ga lafiya kuma ba ba wai rashin lafiya ba ce ta jawo musu duk gaba ki da wani mara lafiyar da aka yi ma aure kwana ɗaya bai iya mana ta ce ita dai wallahi kuma ma bai faru ba ana ce bai wallahi yana kunya gidan shehu ɗaya ya ma aure kuma a za shi ɗaki a gidan shehu kuma ya irin wannan aika aika a ce awo Allah ko a kai shi darin rahmati bayan masallaci aka fita da ya kwana biyu nan ba laye kuma ba ma yi zo ta kada wanda ce wala yana kunya su mai masallaci a su mai masallaci shi oge kunya a ce a wato to to a kai can pass kan yi nisa ina ma bai ganin a su mai ba ta ganin sa ba kuma da a gane dai kai ya gaya wa shehu kai ba ka da aka ji a gaya shehu mutumin nan dai ba da lafiya kaza fila an yi wannan ba da lafiya shi ya kirawo shi wani ka shi baka da lafiya me yasa baka faɗa ba a nema magani ga wallahi ƙarya ake shi kullun sau ashirin shi ya ce makaryacin banza masu lafiyan ba wanda suka yi Yes, yes, yes, yes. Masu lafiyan ba, wanda suka yi ashirin ma ke kai, ta yi makaryacin banza ɗaukar yamma gari, duk gaba ki ɗaya. to me hikima a ciki to da an yi auren nan dole haka mutum yana dan wata hikimomi na abu ya samu dole a bi hanyoyi dole a bi hanyoyi na abu ya samu ba ga yanzu auren na ya bude ma kofar nema dole a yi wata hikimomi na abu ya samu ta yake kuma ka sai dabba to kuma yanzu ka sai doki ne shi ma ka doki da mace duk daya kila ma wahala sa ya fi na na shi ma iyali ne masu zaman kansu a yanzu kuma dole ka samu abin da zaka samu maciyawa ingiri ciwaye tusa dawa kaza shi ma wani ta mace ce mai zaman kanta ita ka sai mota kuma ita ma mota ai mace ce mai zaman kanta dole ka zuba fetur dole ka samu ma'ana dai yanzu an ba an baka abubuwan da dole ka nemo musu dole ka dole ka yi nema dan mota ka dole ka sai ka sai kadi kuma kamar kana da yara dole kuma yanzu ka yi nema kuma dan jama'a ka duk gaba ki da ma'ana kamar ya tusa ma abubuwan da ba zai iya bacci saboda su ba ba zai iya kwanciya saboda su ba to shi kenan yanzu yanzu hanya arziki za ta zo duk gaba ke yanzu yanzu hanya arziki za ta zo to yace masa wannan fa adaba Allah alaihi sai Allah ya fugo mar arziki wa shaka ilaihi ahadul faqara wani kuma yazo ya kuma kawo makara talauci qala lahu sai ta ji tazawwaj ta buka ya aure fa tazawwaja sai mutumin nan ya je aure wa damal faqara ai talaucin sai ya karuma kuma ya dawwama fa atahu sai zo wa qala yace masa ma zultu faqira ai wallahi ni da ni auren ma yanzu ma talaucin ya karu yanzu qala lahu dallika shi to sakata to sakata fa dallaka ha sai ya saki matar qala sai kuma yanzu ce ikon Allah ko kuma haka yanzu komai ya bude komai ya bude qala sai sai na hasan ya ce masa kuntu azunnu da na zaci annahu shi wannan mutumin min ahlil ayati yana da rabo a cikin ayan nan da Allah yake cewa in yakunu fuqara in su ma'auratan talakawa ne yughnihimullahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa in dai suka yi aure nan talaka ne ma Allah zai wadata su to shi za na ce ya aure shi wancan na farko nan da yake me yana da rabo a wannan aya sai Allah ya wadata shi to ashe shi wannan nabi ba shi da rabo a cikin wannan bit tazwij falan ma lam yakun min ahli hadhihi al-ayat da yazo ba mutun ba ma abocin wannan aya ba ba shi da rabo a cikin ta alimtu sai na san annahu min ahli al-ayat al-ukhra shi mai rabo ne a cikin aya wata wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati don suka rabu kuma Allah zai wadata kowa daga yalwarsa daga baki da sai na da ya saki daga baki da ba wai ko saboda shi umman da ita ba akwai shi umman hadisi yazo akwai shi umman cikin gida akwai shi umman cikin mata akwai shi umman cikin dabba abun hawa wani gidan an zauna sai duk a mutu duk a kaza kaza Allah ya kiyaye mu wata dabba wani abun hawan an yi ta duk kuma komai sai ya kare duk komai sai ya kare an ce wani kada wa mutum addu'a ya lalace in ya tsohuwa mota to dai na addu'a ma Allah ya karbi addu'a duk sai ta cinye kudin ce fananta sai ta cinye kudin ce fananta ga sannan kuma ya mika ta a bashi tukuici in ma ya samu tukuicin ma ga baki da duk ga baki da to akwai wani kuma ga mata ɗin in yi kuma komai sai ya ƙare duka bakin su akwai wannan hadisi ya zo da shi to amma kuma ga shi wani ya tafarra ƙayi gunin lahu kullum min sa'ati to ashe shi yana daga cikin wannan aya to falan ma ɗallaka haya inda ya sake ta waje da rizƙar sai ya samu arziki alhamdulillah to aure magana ce da yawa mun shayi amma kuma saboda ma'anar tafsiri dama kenan karatu a kawo karatu yadda yake duk gaba daya aure alheri ne babba kuma sunna Allah ce hukuncin Allah ne a cikin halitta duk gaba daya sunna ce ta hanya Allah ce ta duk kaunu ma ta dinga hayayyafa duk halitta ma duk abin da ba Allah ba shine kaunu yana hayayyafa ne da aure duk gaba daya ko me shi yana hayayyafa ne da aure hatta ilimi yana ya haifu ne da aure ga malami mai faɗaɗin ƙaddara shi namiji ga almajiri mai jin ƙaddara shi mace sai a haifi ɗa fahimta sai a haifi ɗa fahimta hatta abin da muke karantawa ya faru ne daga aure ƙaddara alƙalami ɗin namiji ƙaddara tawadar mace shi kenan sai a haifi sai a haifi mazaje ɗin duk komai komai ya faru ne daga aure komai sai sabuwar zatin Allah shi ne makaɗaici jalla jalalu da duk gaba ne shi samuwar wajibi ce ga ba wata rana da bai samu ba tabaraka wata ba kuma wani abu ya samar da shi ba tabaraka wata ala to aure sunna ce ta halitta ta Allah ga halittarsa ba wanda ya bauɗe ko ‘yan adam ko dabbobi ko tsirarruka da wanda muka tsari da ba mu tsari ba ko me din nan yanzu muna faɗa ko hasken nan da muke gani sai da aka haɗa negative da positive sannan haske ya sa kaddara ɗaya namiji ɗaya mace sai an haɗa da za ka ware su ɗaya ne kawai ba zai bayar da ba zai bayar da shi ba komai sai haka sai an haɗa wa'yansu abubuwa an haɗa abu biyu sannan zai zai faru to kuma kafan komai Allah ya yi shi mace da namiji komai mace da namiji komai mace da namiji komai mace da namiji ko ba irin matar da kai ka sani ba da kaza kaza dan samuwa Allah kadai ta kadai ta ka lam yalid wa lam yulad kullu kufa Allah bai yi mata ba tabaraka wa ta'ala to to wannan kenan ba abin da ya bauɗe dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ga mana a cikin Qur'ani wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun komai mun halice shi ne sun biyu nau'i biyu komai nau'i biyu za ka gani ko kwa yi tunani kudura Allah a ciki ko ma buɗe muku ƙofar ilimi kuma ku dinga tasarrufi ku dinga samar da abubuwa yanzu gashi na tsakanin negative na da positive na gashi na an samar da haske tsakanin komai da aka saba sai kaga wa'yansu abu ne guda biyu sinadarai ne guda biyu aka yi tarkibin su sai abu ya faru da kuma za a iya raba su din nan sai wani hukunci kuma ya faru duk ga baki da sai wani hukunci ya faru wannan chemistry ko kimiyya din nan ilimin kimiyya biyu yana ya kare a wannan wajen ilimin kimiyya din nan duk ga baki da ya kare a wannan wajen to wa qala aidan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci sunfi biyu a cikin komai dukkanta min matun bi tularo duk abin da kasa take tsorowa da shi sunfi biyu kowane irin hali sunfi biyu ne dan wuta dan aljanna mutumin jirgi mutumin banza mumini fasiki kaza kaza kaza kaza haka jalala jamala dan kamala Allah ta bayyana haka dai za ka ga biyu biyu shafa'i kaga wuce shafa'i kaga wuce shafa'i kaga wuce duk ga baki daya to wannan kenan cikin komai mimatun bi tilarar cikin abin da ƙasa take tsirar da shi wa min anfusikum da cikin kawuna mu ma mace da namiji gashi nan kiran namiji daban kiran mace daban kowanne ga yanda Allah ya bar wa min ma la ya'lamuna da abin da ba mu sani ba ma sai masu ilimi ne iya karfin iliminsu sai masu kimiyya din nan masu kaza kaza kuma sun shiga iliminsu kuma su za su ta gano abubuwa iya karfinsu su ma Allah yana ce musu bai wani ma la ta'lamu da abin da ba ku sani ba ayyau ku ku ƙara da haka technology din nan ko kimiyya din nan bai saba wa addini ba addini ne ma yake horo da ayi har ma mutum ya kai ƙarshen ya ga shi yanzu kamar ya san komai sai Allah ya ce masa waya ka luku ma la ta'lamu ina halitta wallahi abin da baka sani ba bari ga duk ga baki da waya ka luku ma la ta'lamu ma haka gane ma kaza dole sai yayi kaza din duk wata jarrabawa mutum ya gane duk wata amma sai ya ga wani irin karfi da suke ce mar wanda yake bayan duk abin da aka sani karfin Allah kudura Allah ke sai ga wani abu kuma da ya ya fi karfin hankalinsa duk ga baki daya ya ga abu to yin sunfi biyu din nan sunfin namiji da sunfin mace wanda Allah tabaraka wata'ala ya zaɓe shi don hayayyafa da yawa alamun tashtiti ya ci gaba da hayayyafa ya ci gaba da yawa ya ci gaba da yawa ya ci gaba da yawa ya ci gaba da yawa ya ci gaba da yawa saboda tajallun wahidiya ne ya ci gaba da yawa har ranar da kuma za a shafe a hajiya kuma hukuncin ta ya dawo dama a hariya aka wa hajiya ta yi mata rahamaniyar manzo Allah ta danne ta ta danne ga baki da komai ya bayyana har kuma a koma duk ga baki da sha to haka za a yi ta yi don ci gaba don rayuwa duk ga baki da to sai Allah ya shirya wa kowanne a cikin sunfi biyun nan abin da ya dace da ɗaya mu da yanzu a cikin mutane mun sani jikin namiji gashi nan karfinsa da kwanginsa da kaza kaza da yanzu namiji zai haka kaga kwangin za ta yi burge ka amma da mace za ta haka kaga kwangin ta inna Allah ta wannan suna ka aure wannan ai namiji ne kaga ma'ana wai ba haka Allah ya kera ta ba ita daban Allah ya kera ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaisa da wannan miji yaji kantar faskare ko yaji kantar noma manzo Allah ya ce in hannun namiji kenan ma manzo Allah ya kara shi a wai ta mai da hannun mace Allah ya ce a'udhu billahi hannun namiji ne ai wannan hannaye na mana ma ta ne annabi ce hannun namiji kenan ma'ana mai aiki kajihu mai kawo iyali mai kawo iyali abu to wannan kenan kowanne Allah ta baraka ta'ala ya kera shi da yanda sifarsa take ya ba shi irin aiki irin nasa ga abin da zai yi mai kyau kowanne in ya shiga na kowanne sai abin a gabawa da kuma a gaba bai dace ba yanzu ne sa ake aka mai da dan dauda abin zagi kuma abin wasa abin ga sai da wai mun ga ya zama ba wai kai daga inda Allah ya yi ka ikon Allah daga Allah kuma wani halitta ne wani kuma daga Allah halittar sa sai ya yi ta kaza kaza ya turawa sun dan samo magungunan duk irin wannan yanzu akwai allura da za a dinga yi masa akwai hanyar da za a yi masa in ko an ga duk ba zai wadata ba kuma akwai inda za a mai da shi ba can ma ga baki daya biyan zamani ana yi shikenan ma ya huta zai ga baki dai suna wannan siyasa din ma gaba da a mai da shi mace mai wannan ana yin wannan siyasa yanzu duka Australia ai sun tashe ga wannan kuma ayatullah ya halatta a cikin malamai ahlus sunnati suka yi akai ta duka baki daya da ya zauna abu kuma haka da ana samun samun shine wannan mai abu kuma to su ma duk dai ilimin zamani ina ya kawo magani duk baki daya da za a kashe daya a tabbatar da daya in na matan ne ya fi ƙarfi to a kashe na mazan mace ce in na mazan ne ya fi ƙarfi to a kashe na matan to namiji ne duk gaba Allah ya kawo zamani duk gaba gida to duk da sanin waɗannan abubuwa ne da suka yi duk da da sanin wayannan abubuwa da su kowanne da irin nasa ita ma amma ta ce aka tana bazo bazo wannan kamar namiji wannan wannan kamar namiji kowanne dai da irin yadda Allah ya shirya shi dan haka Allah tabaraka wa ta'ala dan tabbatar da wani Allah ya ayyuhal ladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu ko inna akramakum indallahi atqakum يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر و يا أيها الناس يا كوتا إنا خلقنا عليكم من ذكر وأنثى daga namiji da mace daga namiji da to kowane irin abun halitta ma ko me ko abin da muke ci ko ko dabbobi duk gaba ki daya ikon Allah shi dabino ma sai kaga an yi auren a sarari sai an ɗebo hudar namijin an zo an buga mace ko hudar mace an buga namiji kilili da ake cewa to kowace bishiya ma Allah ya nema ta wannan wa alsanar riyaha lawaqiha Allah ya ce mun aiko iska dan ce kilili sai ta ɗauko ganyen wancan bishiyar ta ta maka wannan bishiyar kamar ta yi musu aure ne shikenan sai ya tsiro ya faru duka baki daya tabaraka wa ta'ala da haka kafin ayi ruwa sai iska ta taso ta maka wannan ganye a cikin wancan ta baka wani hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan sannan ubangiji tabaraka wataala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ko ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum tsoron ubangijin ku allazi khalaqakum wanda ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya shine adam alaysa wa khalaqa minha zawjaha ya halitta masa wato ɗaya abun gwamawa tasa sumfin nasa ko min hada gare shi ko wa basa minhu ma tsakanin adamu da hawa din nan Allah ya watso kasiran kasiran rijalan kasiran mazaje da yawa wani sa'ada da mata din nan duka baki da to haka ne dai duka baki da ita ma hadar da ai daga hadiyar ne dai ko kuma aka yi wahidiyar dai kuma daga nan kuma wa basa minhu ma cikin muhammadiya ko kasiran wani sa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham duka baki da to haka ne haka zo alamu tashkitin ma alamun kilafa duk gaba kida walai Allah tabaraka wa ta'ala wannan haka yake kowanne namiji kowanne mace kowanne kaza kaza amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shirya dan adam ya girmama shi ya girmama sha'awar dan adam bai ajiye dan adam mace da namiji na dan adam su zamanto kamar mace da namiji na tumaki ba muna kiwo misali kowa yana da tinkiyarsa kawai so yake da yaga ta zo da ciki ta haihu ya samu nama ya samu rago kan da shi zai so yake ba yanda zai ce ina kika samu wannan dan wanda rago ne ya yi ka- ya yi kaza kaza wanda rago ne oh shi dai alhamdulillah mai ragon ta ta canza walil ahirul hujjur mazalla sa alwalad lil firash inda aka haifi da dan nan ne shi ko farto ya je a mashi a bashi dutse Eh, a bashi dutse to yanzu mai ragon yana san abu amma shi yaje yana ta muna akuyarsa ko cinkiyarsa ta yi ciki yanzu za ta haifar masa rago kuma a yi ta muna Allah ba zai bar dan adam haka ba sai dai mace ta fita waje kawai ta je ta zo da ciki ba a san ko na a'a Allah ya shirya yadda za a yi aure yadda za a yi karba yadda za a yi nema gidan maza su je gidan mata su san ga shi an zo muna nema a ce an ba ku a nema kaza kaza kaza duk wannan dan ake girmama aure ne kuma a girmama zurriya a girmama dan dan adam ya bambanta tsakaninsa da dabbobi duk gaba gida bari dai Allah ya ajiye tsari wanda ya dace da ɗan adam wanda zai kiyaye wa ɗan adam darajarsa ya kiyaye wa ɗan adam girmansa ya kiyaye wa ɗan adam iyalinsa ya sa sadu haɗuwa mai girma mai kyau tsakanin mijin da matan duk baki ɗaya a bisa yadda da karɓa da shaidu da wali duk baki ɗaya kowannensu ya zama na kowanne kowannensu an musu shaida ya zama na kowanne sannan zuriyar da za a samu a haife ta cikin girma cikin daraja cikin ɗaukaka idan ɗan nan ya je gidan baban nan nasa iyayen baban nan nasa su rungume shi su yi wasa da shi ga mijinmu ya zo ga jikanmu ya zo idan ɗan nan ya je gidan ka- iyayen matan nan tasa kakan nan nasa a rungume shi a yi wasa da shi ga ga ga ɗanmu ya zo duk ga baki ɗaya akwai abin dariya Eh, kakannin kakannin na wajen uwa kusan bayan eh, unguwanmu ne kaɗan gidanmu ne yaro bai sani ba ba taɓa sanin wannan ba Ya- muna yara azumi ya zo mun shirya tashe kasan yaro suna tashe ko da ɗan hatsi ga zabo zai mutu wanda aka ɗaura wa zaban an shiga gidan sai je ya kwanta ya dinga shure shure ko da ɗan hatsi ga zabo zai mutu bayan muka shiga gidan kakannin mu na mata ba ni ne kuma da aka ɗaura ko da ɗan hatsi su suna ganin sai suka ce wane ne fa jikan mu wane ka san mata ana da ce zabo zai mutu ko ya ka waso suka wazo an gaje bari a yanka zaben kuka kaman gaske yana da da Allah ku ji tausayin yara kuka Allah aka rungume aka ba ni kuɗi kaza daga nan wasa ya tarwatse daga nan muka dawo gida yaya ku da wani kaza kaza a wani gida muka shiga kaza kaza wani gida ne aka gwada suka ce wa gida kakannin san ka haɗu da kakanni to haka yaro duk inda ya je in ya je gidan kakannin sa na uwa ana munna in ya zo gidan kakanninsa na uba ana munna mutum ya zo mai ga- mai gata wanda kaji karram na bani adam dan adam ya zo mai gata duk inda ka je gidan kakanninka gidan kaza duk ana munna to dan adam ne Allah ya shirya wa wannan duk gabaki daya ya samu wannan irin gata ya samu wannan duk wani abu na zancen aure da aka yi eh, kiran awaye kawai a yi ta zina duk gabaki duk wani ake so a rusa duk wanda ake so a rusa ba to haka Allah ya ajiye duk- duk gaba gida kuma iyali ya kafu mutum ya kafa gida mutum ya kafa iyali ya nema yanzu ga shi duk abin da muka fara ya dinga nema don su ya a ambace su da shi a ambace shi da su ya ji daɗi ya ce ‘ya'yansa ne duk gaba gida ya alfahari da su duniya da lahira duk gaba gida to wannan shi ne zaɓin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi to ɗan adam wani zubin al'adar ɗan adam ne da an yi mazanta aure sai tsoro ya kama shi ina zama na lafiya zan je in jawo kaina abin da zai tayar min da hankali yaya zan nemi kaza ya zan samu kaza ya kuma kaza kaza bare kuma mai shi ne dai, sai na yi gida sai na yi mota sai na samu aiki sun ba da yabi amma dai eh, a ɗan dai kamanta dai a dogara ga Allah kowa da wa- daga nan ya fito da kamantawa dai da dogara ga Allah to da tsoro yakan kama shi Allah sai ya dinga rarrashin bayinsa Allah yana rarrashin kamar yadda wannan aya ta Allah yana rarrashin ma'aurata Is- musulunci ya kwaɗaitar ga aure ta hanya kala-kala don ya zaburar da zuciyar mai din wani lokaci Allah ya ce aure sunna annabawa ne kuma shari'a ce ta ma'aikan Allah kaga dai a cikin yan adam ba kaman annabawa ba kaman ma'aika ba kaman ulul azmi ba kaman muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba kaman dattijan ba kaman waliyi kaza kaza to kuma ka hauka hauka hauka ka zo kan annabawa har ka zo kan muhammad shine iya karshe sallallahu alaihi wasallam to duk abin da aka ce ma hali ne na annaba ai kai alfahari ne a ce kana da wannan hali kamar yadda ba za ka so a ce ma ai abin da kake halin shaidanu ne ai abin da kake halin lalatattu ne kaza kaza to dan Allah ya faɗaitar da bayinsa ya sai Allah tabaraka wa ta'ala yace ai aure aiki ne na annabawa da annabawa suna yi kai dan ka san yanzu Allah ta wala qadar sallallahu rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah tabaraka mun aiko ma'aika kafin kai ya rasulullah muka sanya musu mataye da zuriya ba annabi Muhammad ne kadai mai mata ba ba annabi Muhammad ne kadai mai zuriya ba shi a cikin annaba ma amince Allah ya tabbata a gare shi ma an aka duba su Sulaiman su Dawud da kaza kaza me yayi tsawon mutum sha biyu ko sha ɗaya kaza kaza wani na a ce wani matarsa dubu wani ɗari uku kaza kaza saboda kasaitan mulkin su da kaza ya ga ba a ba ya zo kuma a cikin hadisin turmizi daga abu ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un min sunanil mursalin abu hudu aiki ne na ma'aika abu alhina alhina yin kunshi ma'aika ba sa so a yi kunshi da bakin dayi ha'inci zai shiga kenan tsoho ya sa bakin dayi mace ta gani ta yaro ne sai kuma ruwa ya wanke bakin nan ta ga furfura kuma haka aure zai mutu kenan zika to amma in kunshin lalle ne da ka gani zaka san wannan farin abu ne aka aka rina shi to to wayansu kuma daga cikin annabi sahabbai kuma sun tafi cewa eh haka ne amma kuma shugaba ko kwamanda ko soja ko ɗan sanda shi ya yi fenti da bakin dayis don a san yaro ne mai ƙarfi a ga tsoho ne a raina shi ayi wannan tsohon ne zai iya mun da Allah bari yi laifin ma wannan ai zan iya ma yake amma dai a ga dai yana da ƙarfi har yau dai yana da kaza to kuma musulmi su dinga kyakkyawar kama su dinga to wayansu sun tafi a kan haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa yana da abu kuma in kana cikin al'adar wanda suke yi kuma kai in ba ka cikin wanda ba a yi abu farin gashi ma ba laifi ba ne nutsuwa ce girma na dan da ka yi farin kuma shikenan ka zancen su karya da yanzu da gemun ka fari ake yin wannan abu da gemun ka fari zai ka abu abinda mutum yake tsoro dai kai je nema a ce baba to ba baba kai da kanka aka ce abinda mutum yake tsoro kenan ka a ce mar babba wata aɗin da sa turare sa turare sunan ma'aika ce wasiwaku da yin aswaki wanke baki wanne kafu da yin aure wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yakan faɗa aure a cikin abubuwan da yake gaya mana na ni'ima da ya mana yana daga cikin ni'ima da Allah ya wani aure Allah tabaraka wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibati ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya muku daga kawunan ku matayenku ya sanya muku daga cikin matayen nan naku ƴaƴaye da jikoki dan adam kullun yana son wanda zai faranta man rai wanda zai wasa da shi yaranka da suna ya kanana zaka dinga wasa da su zaka ga ma haka su hau bayan ka ka dinga yi musu doki ko ka dinga amma da sun soma girma kuma ka soma ba su kwaman suna taka kuma sai ga fushi da abu ya shiga kan mawasa ya raina ni ma to kuma ikon Allah sai kuma su haihu ana wannan wasan da su zaka yi kuma sai ka mai da su cikin jikokin nan su ga gaba daya shi ko jika komai girman zaka wasa da saboda baka ba shi kuma ba kai bane shi yanzu kuma can da ubansa shi can da danka kuma shi za su yanzu danka ne kuma za su shiga haka daga haka daga ikon Allah ya zama dai dan adam ba wani rana da za a ji ba wani mai sa farin ciki duk gaba ki tun dan yana yin haka har kuma yanzu saboda hukunta dan da shirya wa dan da kaza kaza zai kai lokacin ma da yana so ma amma ba zai yi mar dariya ba saboda kai yazo kuma to kuma ga dan sana yanzu wasan da zai wa wannan dan sai ga ya komar da shi wajen jika din nan duk ga baki da to to wannan kenan ya sanya muku ya'aye da jikoki ubangiji ya azurta ku daga dadada duk ga baki da wani lokaci ubangiji yana gaya mana aure aya ce daga ayoyinsa mai nuna girman sarautarsa da kudurarsa tabaraka wa ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga ayoyin Allah ubangiji ya sanya muku daga cikin kawunan ku matayanku dan ku nutsu zuwa gare ta litaskunu ilaiha dan ku nutsu litaskunu ilaiha dan ku rike ta dakin kwana dan ku yi daki kuma da matar ka daki duk gaba ki wanda Allah baina kuma wadda tan wa rahama Allah ya sanya soyayya ta can ciki da jin kai tsakaninku inna fi zalika alayatu wannan wallahi ayoyi ayoyi ne da kaumiyata ga mutane masu tunani shehu Abdullahi yake cewa litaskunu ilaiha dan ku nutsu dan haka masu ilimin hankali masu ilimin hankali suka tafi mai aure ya wanda bai aure bai da aure hankali kuma wannan kenan sannan kuma dan ku nutsu zuwa gare ta mutum da ya so ma neman aure tashi hankali ya same shi kula a cikin gasa kawai ya zo ya kwace mu kawai mai kudin da ya fi ya zo ya kwace ta kawai saurayi kawai dan kyale kyale ya zo da yan waya a hannunsa ta watsar da ni ta je ba kyale kyale ne ba wani abu ba ta je ta haka dai kullum wa kuka ga ya zo wa kaza kaza kokari kake dai ka dan birge ta kokari kake kamata da haka dai zaka ta wahala kai ta dawainiya ka kaza kaza har wanda aka ce wa salamu ala musu alhamdulillah Allah ya sanya alai da an daura aure to nan waye sai yazo yazo man kansa ya fashi dan haka matar da mijinta ya rasu an yadda ka iya zuwa kai mata jirwaye da kaman wanka sai Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa ai ayi hakuri dai eh mace irin ki dai a yi haƙuri dai to sai an jima dai a yi haƙuri dai ya fara ce wai me yake nufi ne wannan mutum wai me yake nufi ne wannan mutum to ka iya jirwaye da kamar maka sayan na ali zain al-abidi na sharifi jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai wata mace a Madina ga Yesu amrin ta ya rasu ba shi shari yana so shi ke nan sai ya zo da salama ya ga kira kira kin san wanda ya zo ne ko ba sharif kuma ji ga a bariki yau garin nan duk ba uwa irin tawa sai da ba kuma ba uba irin nawa kaza kaza wallahi eh na san ai ba ga wallahi da ga miki ne dai to Allah ya jikansa Allah ya jikansa ga ya hadiya dai a ci gaba da abubuwa dai ya fita wai yake ni a ce ba ba ki gane abin da yake ni ba to bari ki gama idda ki san da yake ni amma ba kamar ka ce kana so ba zuwa dai da kaman wanka dai haka za ka zo kai mata sabida ne sabida mijinta ya rasu ba mai fasa ma kai amma wacce aka fike da tana ita kai ta zo kai mata zuwaye da kaman wanka ai kan a har yau kaman tana karkashin wancan kuma ko da ba ta koma ba ita ba a yarda da zuwa dan kar mijin ya ji ya ma takakkiya ya duk gaba ki da amma an kare idda kuma bai bai da ita wato kuma yanzu ta zama ta kowa in ya taba ta shari'a sai ta kare ma duk gaba ki da to yanzu da aka ce an daura aure sai ka wai menene an ci da kyar an samo da kyar yanzu sai zuciya ka ta huta in dai ba wanda ko da kyale kalan ko da waye zai zo kuma zai ka litaskunu ilaiha yanzu zuciyar ka ta nutsu to kuma idan aka sadu kuma mawaddatan sai soyayya ta can ciki ta shiga da da mahabba kuke yi wani lokaci ai fada wani lokacin ma ina mutum ne eh ni fada ni ba ruwa na da ita eh kaza kaza sai kuma an jima kuma ka huce sannan ka kuma koma mahabba kenan amma mawadda yanzu soyayya ce ta can ciki zaka iya ba da ranka akan duk abin da ya taso za ga mutum zai sa iyalinsa a baya anal mustafa wa ra'i ali haka zalla ni ne manzo Allah iyali na ga su a bayana ba za ku iya taba su ba sai kun gama da ni mawadda kenan soyayya kenan ita ma kuma soyayya ta san ciki ta shiga ta haka a cikin ba ta sa ma dadi ba ba ta sa ma ba wani abu da kake tsoro mata kan ta turo ma kace ko za ta cuce ka a ciki ba ka ma za ka ta saboda yanzu yadda ne tsakanin yadda ne da soyayya da mawadda saduwa take kawo mawaddata wa rahama kuma an haihu ka kuma jin kainan ya samu da rahama kuma tsakanin ɗanku da komai wata sabuwar soyayya yanzu kuma kun zama uwa ɗaya uba ɗaya yan shawara in za a yi auren sai kun haɗu kun yi shawara yanzu kuma abokan shawara kuka zama duk gaba ki ɗaya sai da yanzu kuma ga kunan a dunkule wuturi ya samu a cikin ranku duk gaba ki ɗaya ko kun raba Allah ya kiyaye amma da ba ku sa ku raba anan ba ku raba ku raba anan mu gani ku raba a cikin ɗanku duk ba zai yi ba to mawaddatan wa rahama kenan to wannan wannan aya ce ta Allah tabaraka wa ta'ala in an ci gaba sirrul akbar akwai shek fai ya tambayi shehu me ma'ana sirrin aure ne ai bayanin da shehu yayi daga har ma shehu ce la la abu bi sirri basnata inna hakaza alayya mawasiqa wa uhuda wani abu ma ba zai faɗi ba ba zai faɗi ba su adufai hadaran Allah suke gani kawai nan da nan Adamu ana busa mara yana ganin hawa'u ya kanta ai kai da ci da ci da mala'ikun suka ce dakata malam ya ka ba da sadaki saboda hadara kawai Adamu ya kaza kaza su adufai saboda saduwa da hadaran Allah wisadi shi sa suke kaza kaza da haka akwai tili daga waliyan ma da aka yi musu fatahi a saduwa din ma duka baki suka shiga hadaran Allah sirri ne na Allah kowane daɗi yana ƙeƙashe zuciya sai daɗin saduwa da iyali shi ko ɗanyata zuciya ike mai da zuciya ike zuwa ga Allah amma kowane daɗi yana iya ƙeƙasa zuciya sai na saduwa da iyali shi wannan tabi da maganganu ne lala abu bi sirrin basnata ya isa dai shehu ya ba za a faɗi ma sirrin basnatu ba ka riƙe alƙawari da kuma ka a isha'i sirri ba za a riƙe sirrin ta ba to aya ne na Allah kuma da kaumin ya tafakkar ga suwa ga masu tafakku kaji aure ya kai ma har aya ce ta Allah da ba kowane gaula ne zai iya ganewa ba sai masu tafakku ai fa ya kace ta to haka dai yanzu muka mutum zai ta kai da kawa din nan cikin ayi ba ayi ba tsoron kaza wadata kaza kaza sai Allah ya bashi hakuri a cikin wannan aya da muka karanta yanzu wa ayyuhul ayama minkum ku aurar da marasa aure a cikin ku wa salihina da managarta min ibadikum na daga bayan ku wa imaikun da fiyanjin ku in ya kuru bukara in talaka ne yugune shimillahu min fadli Allah zai tsare da su daga falalansa wallahu wasi'un ali ya zo a cikin hadisin turmuzi da ya karba daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce salatu guda abu uku haqqun ala Allah aw mutum uku wajibi ne akan Allah Allah ya taimake su waɗannan mutane da sun afirka da Allah ya wajarta a kan sai taimake su su waye almujahidu fi sabilillah wanda ya fita dan mai kokari dan ɗaukaka hanya Allah ko na yakin kitabi kenan ko ko na gyara zuciyar nasa jihadul akbar ko wani iri to haƙi ne ga Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al-muhsin almujahidu fi sabilillah haƙi ne ga Allah ya taimake shi wal mukatibu zamu zo nan gaba da wanda ya ce a ɗaura ma fansa bawa ne ce da ubangidansa ni dai yanzu faɗa abin da kake so in kawo maka yan tare to in dai ubangidan nan nasa ya gaya masa ya je ya kama nema da gaske ke yana na Allah zai taimake shi ya biya ya biya abin nan duk gaba kida wal mukatibu allazi yuridu al adaa wanda yake nufin bayarwa ma duk gaba kida wan naqiu allazi yuridu al afafa da wanda ya aure yana son ya kare idansa ne daga haram ba dan ya gwangwaje shi ya je ya auro ɗan gidan ɗan tata ko ya je ana so ma'ana ba auren alfahari ba ko ya je auro ɗan gidan sarkiwa da ko ya je ka a to nan kuma sai ya yi mata halinta ka je ka auro ɗan gidan ɗan tata da za ka ba ta a kakara irin na kowa da kowa ai abin da na sani da ai ko ka ce za ka ka ai ce ai ba ni da hali ba ka da hali ka je ka kwaso ta ai ba ba haka a'a kai dai wacce za ka rufe asirinka kake nema wacce za ka rufe asirinka dai iya dai dan a hankula ne wanda za a rufe asiri ita kanta ba ta da wani alfahari ita iyayenta ba ta da wani alfahari kai ba ka ga shi kenan a haɗa a rufe asiri duk ku zama a rufe asirin addini kaza kaza to in dai irin wannan aure Allah zai taimake ka ba abin da za ka ra amma in li jamali ha dan kyanta ne a dole kai aiki dole ne in limali hadan kudinta ne ai dole kai mata irin nata ko hasabi ha ko nasabi ha ko dan yan gidan wani ce ai dole kai mata aikin yan gidan wani kan ba ka kawo Allah bai bani ba ana wanda ya kake kai ka je ka dawo amma in kuma dan je ka kiyaye mutuncin ka ne ba za ka ce za ka yi wannan ba dai baiwa manzala ce hazfar bi za ta dini karambanta da mai addini ta riba ce ta ko shi kenan ka huta to shi ne mai aure dan abu to Allah da za mu ci gaba dai dan dai a ci duka baki da Allah ya iya mana barka annabi Allah ya korewa dukkan ni yan uwa barka manzo Allah wanda Allah ya ba mu Allah ya taya mu ruko barka Allah sallallahu alaihi barka ga zuriya duka baki da fatiha da salatu fati amin Amin.